الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت برقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم حفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوات المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما تودي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء أنت ترحمنا فرحمنا برحمة تغنينا بها الرحمة من سواك اللهم أسلي لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأسلي لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأسلي لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم هد جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والزرية اللهم هدهم وسدلهم اللهم أشفهم من كل داء وسقم اللهم اجعله على صراطك المستقيم اللهم احفظه واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم امنا في بيوتنا اللهم امنا في اوداننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بسم الله الرحمن الرحيم mana nan ci gaba da darasinmu a cikin suratu Yusuf idan ba kuma ce ba. Allah da albarka sunayenka da sifofinka maɗaukaka Allah ka sa mai kyakkyawan kashi. Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa. Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu. ya ce fa yabdu annahum waqafu ala hadha ra'yi kenan ga zahiri yana bayyana mutanen nan wato yan uwan Yusuf sun tsaya ga wancan ra'ayin na kada Yusuf rijiya kuma wa aradu tanfizahu suna so su zartar da wannan al'amari fa zahabu ila abihim bi mahawalati akhadhi minhu suka te wajen babanai suna neman su abin nan su an sai wato su an shi shi gare shi wato aya ta goma sha biyar falamma zahabu bihi falamma zahabu bihi lokacin da suka tafi da yusuf alaihi salatu wassalam wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jibbi suka yanke hukunci suka da cikin zurhin rijiya wa jawabu lamma mahadhuhun ay fa'alu dhalika sai ko suka yi wannan fa'alu zalika da an na za'u ƙamisau ita ma wannan mai wannan jiya saboda haka waje asayyaratun za mu tashi insha Allah ka gan shi da waje sayaratun sai matawa sun ka taho bayan an kada Yusuf rijiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوى قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة وأسروه بضاعة والله عليم بما يفعلون وسروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا به من الزاهدين wato dare وقال الذي sannan اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا
wato darussan namu kusan sun yi zama kusa iri guda shi yasa amma aya ta goma sha ɗaya kenan mun ka aje jiya a ƙalu ya abana malaka la ta'amamna ala yusuf ku rike ba ke a wancan darasi da ya gabata a wani wuri ne ba nan ba yau nan ne za mu tashi insha Allah sayaratu a ƙalu ya abana malaka la ta'amamna ala yusuf wa inna lahu lanasihuna aya ta goma sha ɗaya ko ma can baya na'am takwas ta goma sha ɗaya ba
to na isa gaba kun ce min ba nan na ba kuma ni na san inda na aje karatuna
qalu ya abana inna zahabna
ba shi ka karanta to
To waje asa yaratun sai matawa suka taho, fa arsalo abinda matawa sun taho jiya sun kawo Yusuf sun yi ah, abinda sun kada shi inda suka kada Allah ya ce za ka ba su labari bi amrihim hadha wa hum la yashuruna da al'amarin su wannan ba tare da sun sani ba. Waje asa yaratun sai matawa sun ka taho musafiruna matawa min mada'in daga mada'in ila Misira zuwa Misira. wa nazalu qariba min yusuf suka sauka kusa da rijiyar da yusuf yake ciki wato ayar mata goma sha tara kenan wa arsalu warida sai suka aika mai ɗebo musu ruwa alladhi yaridul ma'a wanda zai zuwa wajen ruwa liyastasqiya liyastasqiya min hudan ya nemo su a sha wa adala dalwa husai ya saki a wasaki ne ya kada wasaki ne cikin rijiya fiye albi'iri cikin rijiya lokacin da wasaki ya sauka rijiya yusuf alaihi salatu wassalam ya wahala shi kadai a cikin rijiya ya wahala to sai fa ta'allaka bi ha yusuf sai yusuf ya rataye ga wasakin sai ya kama wasaki ya rike Ah, fa akharaja husai mai ɗebo ruwan nan ya fitar da yusuf falamma ra'ahu sadaga yusuf Kala ya bushara sai ya ce ya bushara ta ya bushara biduni ya alifin wa ƙuri'a bi alifin ya bushara ya a baina alibai ara'i wa wa- wal ya'i madafun ila ya almutakallim ya bushara ya ai wani da'u ha majazun kiran ya bushara anan kun ga majazi na a kira bushara don bushara ba mutunta balle a ci bushara taho ya bushara ya ya bushara ta akadiri taho fa hadha waqatuki wannan shine lokacinki hadha gulamu wannan yaro na muka yi tsintuwa fa shama'atu sayyaratu hawlahu mata wannan suka taru gehe ne wa ruhu suka boye shi ai akhafu amrahu suka boye al'amari ne wato abin nana ja'ilihi bida'a sun ka sanya shi kaya kayan saisuwa ai mata lil bai'i kayan saisuwa ai asarrahu ma, ma abin nan maliku bin tu'rin wanda ya ka wanda ya boye shi suna ne Maliku ibn Zu'ra al-Khuzai wa asabu da shi da abokai ne sune suka boye Yusuf wa qalu innahu bi innahu bida'atun istaba'annahu suka ce kayan sai suwa na mun ka aje libada ahli mali ma aje shi na don mu sai suwa ma wani mai kuɗi linabiya ahulahum bi misra da yan manje misra misra mu sai suwa musu kun ga Allah kenan da iko ne Yusuf ne aka mai suwa kayan sai suwa annabin Allah dan annabin Allah uwaye ne waɗanda yannai ne waɗanda suka yi mai wannan aiki kun ga bai yiwa a ce musu annabi don annabi bai yiwa ya yi mugun tarihi daga baya ya zama annabi bai yiwa duka annabawa tsabtatacci na amma shi Yusuf shi na an kawa ba shi na ya yi ba duka annabawa su aka wa laihi su aka cutarwa amma su ba su cutarwa wa inna ma qalu zalika dama sun ce wannan kaya ne na sisuwa khifata an an yudula abu minhu ash-sharikatu fi dan suna gudun a nemi tarayya ciki ne waɗanga su ce to ai mu duka adda sai suka ce a'a ai dama aje shi na mun kai cikin rijiya don mu kai shi misira mu sai suwa dama ajiya ta mun kai ba wai tsintuwa ta ba ajiya ta mun kai dama wallahu alimun bima ya'maluna Allah ya san duk abin da suke aikatawa duka wannan makirci da ake kullawa masoyan Allah Allah masani na da wannan makirci haka dai Allah yake subhanahu wata'ala abinda aka yi duka yana sani amma idan yana so ya ɗaukaka ka sai ya jarraba ka wato Allah subhanahu wata'ala alimun bima ya'maluna ai bi an qalu hadha wato abduna abaka suka ce wannan bawan muna ya gudu wasa kata Yusuf, Yusuf dai bai ce komi ba, haufan min an ya ƙatuluhu don yana gudun kasu kashe shi, waɗanga da sun ka ce kayan sai suwa na, yanne ne na, suna suka ce kayan sai suwa na sun ka aji. Yusuf alaihi salatu wassalam ga wayanda sun ka yi cintuwa cikin rijiya, yanne ne na ku sai sun ka ce a kaya na dama ajiyewa mun ka yi. Ajiya ta mun ka yi misira za mu kai mu sai suwa ma wani bawan muna ya gudu mun ka aje shi na wurin. Yusuf dai bai ce komi ba, wasa kata Yusuf, haufan min an ya katuluhu don yana gudun kai ya yi magana su kashe shi. Haka dai Allah kuma Allah yana kallon masoyin gana shi cikin wanga walaƙanci ya ƙyale. Suka ɗauki Yusuf suka te suka sai da shi, wato a inda suke so su sai suwa. wallahu alimun bima ya'maluna Allah masani ne da abin da suke aikatawa ai bima yatarattabu ala amalihim alqabi abin da yake jeruwa ga wannan mummuna aiki nasu bi hasbi zahiri gurgudan zahiri min asrari wal wal fawaid nasirori da fa'idodi Allah masani na Allah na kallon su duka ya kyale abin ga da aka wa masoyi ne ya kyale amma kuma wannan ya gudana ne bisa ga abin da Allah ya kaddara Allah ya rubuta yi sosai ya zama manzo amma bayan wahaloli masu yawa. Washarahu bi samanin baksin.
وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين Wato, ku lura da wannan kisa da kyawu, duk mutumin da Allah ya wa ni'ima to ya rika Allah da kyau, ba dole ne don mutum yana wanka ya so ni'imar da Allah ya yi maka ba, ba dole ne don mutum yana babanka ba ya so ni'imar da Allah ya yi maka. Allah in ya yi maka ni'ima ka rika shi da kyau don ya tabbatar ma da ita. Ku gaya ma abin nan yaren matasa, kowa taso ya kama Allah da kyawu. mutum da yawa kake tare da shi amma in ka ci gaba sai matsala ta faru kun gani in ba ku mance ba darasin da muka yi kamin wannan aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam da sahi da daddare an ka yi abu sufyan ba a gama hidiman murna haihuwa ce ba sai gashi da sa'a an haihi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gidansu guda ɗanwa da ɗan ƙane suke da abu sufyan ibn harisi amma suka zanna ɗakin kwanansu guda komi nasu guda, amma radda Allah ya aiko annabi ya zama annabi, Abu Sufyan bai to ɗauka kaya ne ɗakinsu ba aikowa ya a ɗauko mai. Ba ya buƙatar ganin manzon Allah, shekara ta goma sha tara yana ƙoƙari ya kashe manzon Allah wajen yaƙi, bai yi nasara ba. Shekara goma sha tara, kuma abokin annabi na na ƙud da ƙud, dare guda a tsakaninsu, kuma gidansu guda, kuma ɗanwa da ɗan ƙane suke. amma Abu Sufyan bai taho ya ɗauke kaya ne ba shekara goma sha tara yana ƙoƙari ya kashe manzon Allah bai yi nasara ba. Shi yasa ranar da za a ci Makka ya zo zai yana ya musulunta. Annabi kan ya aishi musulunci ne don sun gaba bisa hanya, amma annabi bai yarda da shi ba kuma bai yahe mai ba, abinda annabi bai taɓa yi ba, ya ce bai yahe mai. Abbas ya kira annabi ya ba annabi hankuri annabi ya ce bai yahewa Abbas da da Abbas da baban manzo Allah uban su guda shi ma abin nan Abu Sufyan kuma abin nan kanin suna kanin Abbas na amma kuma Abbas ya ba annabi hankuri ya ce bai yi saboda rai ne ya baci haka kawai ina tare da kai don dai Allah ya min ni'ima ka dora bada ka kashe ni ba kai na kiyayewa sai da aka gama yakin makka bayan an ci makka an je an je hunaini sahabbai suka yi wace wannan abu subayanu ya tsaya bai gudu ba sannan manzo Allah bayan an wace ya dora kiran mutane sun dawo sai ya cinki wani mutuncin yana ta yaki da kahirai sai an taro an taro kamin ajima duk ya je mai su sun haɗi shi ɗaya a tsaye sai manzo Allah ya ce ma Abbas ya ammi shin wancan wani na ya ce abu su bayanana na ce ka yahi mai da gaske shigo musuluncin ga na ce ka yahi mai ka ce ba ka yahi ba annabi ya yi shuye a jiya zuciya sannan ya ce na yahi to in haka na faruwa babu abin da ya gama shi da annabi wa ci gaba ɗaya na da annabi ya yi yawa annabi wanga in kuna kama Allah ku kama Allah ba dole ne don kana tare da mutum ya so ci gabanka ba ba dole ba ne in kuna kama Allah ku kama Allah in ka rika Allah Allah yana rike maka kowa in ka sake shi to shi kadai ka rike ka iya rike kowa ba mai rike kowa in ba shi ba to ku diba waɗanga ƴan uwan Yusuf na kuma Yusuf din ga Allah ya yi alƙawari zai yi annabi da shi uban Yusuf Yaqubu annabi ne uban Yaqubu Ishaqa annabi na uban Ishaqa Ibrahim Khalilullah amma duk da haka jikokin Ibrahim na kawon abu kuma annabi na saka kokari su kashe to ita duniya da kun ka gani haka nan na take duk wanda ka son ya gama lahiya cikin ku ya kama Allah yan siyasa ku rika Allah da kyau ku bar dogara ga mutane ku nemi mutane amma ka ku dogara gare su ku nemi mutane ku bide su amma ku dogara ga Allah ku dogara ga Allah Allah ya ishe shi kwad dogara ga Allah Allah ya sai wa man ya tawakkala ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi ka taimaka mana Allah ka kare mu daga sharrin na kusa ka kare mu daga sharrin na nesa ka kare mu daga sharrin wa'anda muka sani da wa'anda ba mu sani ɗan uwan Yusuf wa sharahu suka sai da Yusuf ba uhu mina suka sai sai ga mutanen nan bai samanan ba kasai da kuɗi dan kaɗan su masu tsantuwar ga ‘yan uwan Yusuf na kusa ana tsantuwar Yusuf ana jawo shi da rijiya sun kace kayan muna a ji abin kai ku ba mu. In ko kuna sayi dama sun mu kai mu kai shi Misra mu sai suwa. Kuna sayi suka ce eh washe rahu sai sun ka sai da kanan su uban su guda da shi. Sun ka sai sai bi samanin bakasin da kuɗi yan kaɗan na kisan da kasassu. Da rahima ma'adudata ‘yan diramomi ƙidayayyu. Duna ishirin na waɗanda ba su kai ishirin ba. li'annahum fi zalika zamani kanu la yazinuna domin su a wannan lokaci sun kasance ba su aunawa ma kana aqalla min 40 dirhama abinda bai kai dirhami 40 wasa'i guda ba ba aunawa kidan yawa akai wa yakuzunahu uddan sai su rikai guda guda a kidan ya guda guda wa yazinuna ma balaga ha suna auna abinda ya kai 40 wa huwa uqiya shine sa'i guda wa kanu almusafiruna fihi min azahidin suma matahanga suna suna gudu gudu suke yi mina zahidi na fihi suna gudu abin da fihi game da shi wa asaluhu wato abin da abin da zahida in yayi gudu ga abu ai qillatar ragaba wato kwadayin karancin kwadayi fi shay'in ga wani abu shine zuhudu wa ba'ahu as-sayyara fi misra to matawan sun saye shi ga ƴan uwa ne su ko sun tai da shi misira sun sai suwa bi samanin zahidin da kuɗi wanda ake gudu wato kuɗi ɗan kaɗan la'annahu abin da yasa ba su jaye tsada ba abin da yasa ba su tsananta ba wato ciki ne akwai dalili la'annahu lam yushaddidu fihi su ba su tsananta yayi tsada ba a izwajaduhu dan sun samai bila kulfa babu wahala mai yawa wa yuriduna an yatakhallasu minhu suna so dai su tsira su rabu da shi le manzarihi almahibi saboda makallace mai ban tsoro in ya kalli mutum tsoro mutum kaji duk ya kalli mugu mugu na jin tsoro saboda haka sun kaso su rabe da shi haka nan dai ko da arha su sai so a dai su huta wa qala alladhi sharahu min misra وقال الذي اشتراه من مصر لأمل وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
to yanzu ga Yusuf nan abin da annabin Allah ɗan annabin Allah jikan annabin Allah tattaɓa kunnen annabin Allah. Ga yana an kamo ga shi nan an ɗaure matsayin bawa, kama an kamo akuya. Wa ƙalar lajistara min Misra wanda ya sai shi Misra wa hiya ƙidifir, shi ne ƙidifir a abin nan au a ɗafir, wato al'azizu shi ne sarki. alladhi kana ala khaza'in misra wanda shike kulawa da taska wato mai mulki ne wanda ka kulawa da bangaren dukiya na ƙasa wa kana maliku yawma idhin ismuhu rayyan wanda ka mulki min misra a wannan lokaci suna ne rayyanu ibn walid al-amaliki wa kana abin amana amana bi yusuf dama shi ya imani da yusuf shi rayyanu ya imani da yusuf kuma wa mata fi hayati yayi ya mutu lokacin Yusuf na da rai wato tun da rayuwar Yusuf ya mutu to sai ya sai shi shi ma abin nan sarki Rayyan da ya sai Yusuf kala limraati sai ya ce wa mata ta abin nan Zulaiha Zulaiha sunan mata ta sai ya ce mata akarimi masawahu ki girmama mazaunin Yusuf wato mazauni ne ki bashi mazauni mai kyau ki girmama shi wannan bawa ba na walakantawa ba ne, saboda ya ga alamomi kun san mai mulki wato ko da bai yi karatu ba, abin da ya sani mai karatu bai san shi ba. Saboda duk wanda kaga Allah ya ba mulki wato ya san ya cancanta, yana iya mulkin masu kuɗi da masu ilimi da masu ƙarhi da masu rauni, saboda haka Allah ya san wanda ya kaba mulki ya, ya alama haisu ya ja'alu risalatahu saboda haka Allah ya san inda yake sa iko nai ya ba wannan mutune abin na hangen nesa yana kallon Yusuf ya ce wannan akwai labari gare nan gaba girmama shi da kyawu asa an yanfa'ana yana yi wa nan gaba ya umfane mu aw natakhizahu waladan ko mu rike shi da don ba su da da wa kana al-azizu hasuran shi wannan sarki mutum na wanda bai zuwa ga iyali la yatin nisa hasur shine wanda bai zuwa ga mata ma a qudratihi ala zalika ba lahiya abai da ba lahiya lau yake amma dai bai sha'awa suna lahiya lau yake amma bai da sha'awa shi yake ce maso to ya zama abin nan hasura wato bai zuwa ga mata ma a zalika au aqiman ko kuma wanda bai haihuwa wa kadhalika haka dai kama najjaynahu min al-qatl wal jubbi kama wanda muka tserar da Yusufu mun ka hana a kashe shi mun ka tserar da shi muka fitar da shi daga zurhin rijiya wa addabna alaihi qalba al-azizi mun ka mun ka sanya zuciyar sarki ta tausaya mai to haka nan dai makkanna li yusufa fil ad haka muka ba yusuf ikon zama cikin ƙasa adda misra hatta balaga ma balaga har ya kai girman da ya kai gare shi haka dai Allah ka tarbiya wanda ya ga dama walinu allimahu mun bar shi gidan sarki don mu sanar da shi min tawilil ahadisi daga fassarar maharkai ai ta'biraha fassararta abin nan adaba ala maqaddarin muta'alliqun bi makanna ai linumallikahu don mu bashi iko wal wawu za'ida wallahu galibun idan Allah ya yi nuhi ya yi sarki da kai to duk shirin na masu shiri ka yi su yi ba za su hana ikon Allah ba wallahu galibun ala amrihi Allah marin jayi na ga al'amari ne ta'ala madaukakin sarki wala yu'jizuhu shay'un babu abinda ka buwaya Allah idan Allah ya yi nuhi ya yi abu babu abinda ka buwaya ta yi duk abinda za a yi a yi Yusuf sai ya yi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya, ya, ya ƙaddare shi, walakin na kasarar nasi, sai dai mahi yawan mutane, wahumul kufaru su ne kahirai, ko kuma mahi yawan mutane su ne ‘yan uwan Yusuf, wa'yanda ka tunanin su hana Yusuf ya kai ga abin nan da ya faɗa na mawaliki, la ya alamu na zalik, ba su san cewa Allah galibin al'amurki ba. Fa'ashe Yusuf mukarraman, Yusuf ya wa- ya rayu ana girmama shi fi baitul aziz gidan sarki. to Yusuf ya girma walamma balaga ashuddahu ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين
to a kwana a tashi Yusuf yana ƙara girma gidan sarki a kwana a tashi yana ƙara girma har ya kai wani lokaci walamma balaga ashuddahu sai da ya kai iyaka ƙarhi ne wa huwa 30 sana shine shekara 30 au abin nan wa 30 ko shekara 33 wa shaddu jam'u shidda au abin nan au abin nan a- a- ashaddu wato ashaddu arrabdu ala shay ya an ce ashaddu arrabdu ala shay dauri ga wani abu alaqadu alaihi kulli ga wani abu ala ragibu mai tafsiri da ake ce ma arragibu cikin tafsirin sa ya ce wa bi tanbihun cikin wannan akwai tunatarwa ala anna al insana idza balaga hadha al qadara cewa mutum idan ya kai wannan gwargwado shekara talatin da uku ya taƙawa khalquhu halitta ta yi tana ƙarhi khulquhu ɗabi'a ta yi tana ƙarhi allazi huwa alaihi wanda yake bisa gare ta wala yakadu yazahiluhu ba ya kusa ya batta idan mutum ya kai shekara talatin da uku to ɗabi'un da ya fara tun yana yaro har ya kai nan da waya ya bar su shi yasa aka cewa wato ku umarci yaranku da sallah suna 'yan shekara bakwai ku buge su a kanta suna 'yan shekara goma saboda in sun ka tashi da ibada suna yara to ba su barinta amma in an ka bari yaro sai da ya girma sai da ya kai shekara talatin ko da uku sannan an ka ce ya kama sallah a yana da wahala gare shi yana da wahala shi yasa kuka ganin ‘yan an je daji a yi ta wa'azi a yi ta wa'azi kahire su ƙi musulunta saboda sun tashi har wani lokaci cikin kafirci ko a cikin gari ku diba ku gani yadda za ku ga kahira za ta ɗauki haya gida garin musulmi sai ta kamin ta kawo kasuwa inda taka kasuwanci tana ƙetare gida kusan talatin duk gidan musulmi na amma ta hito tsirara daga ita sai ɗan siket kaɗan ya wuce gwiwa hamutanta ga hili mutane ma can dore ba su sani ba sai sai su dore mata kuwa su azama haukaciya ta amma duk da haka ba ta barin aqidar nan tata ta zanna na hatta tashi da shiyan nan hatta koma wata shiya ba ta bari ba ta sa kaya na musulmi babu da zaka iske ta ta sa kaya na musulmi saboda ta kai shekara 30 duk wanda ya kai shekara 30 da ɗabi'a da waya ya iya barinta ku kula da ɗayan tun suna yara ƙanana, shi yasa kun ka ga ana cewa a umarci yara da sallah shekara bakwai zuwa shekara goma a buge su. To ba sai sannan ɗaya ba don kun ga annabi na ɗauko Umamatu bintu Zainaba tana jaririya in zai in yayi ruku'i sai shi aje ta. In ya taso da ruku'i yayi sujuda sai ya rungume ta ya tashi ya miƙe tare da ita. Haka yake sallah don ta saba da sallah tun tana jaririya ko da ta kabu da idon ta ta gama cikin masallaci take. don in yaro ya tashi da ya bada baya abin nan baya wasa da ita bisa ga wanda zai karbe ta da baya Allah ya kare mu ya abin na na lokacin da ya kai iyaka ƙari ne ate na hukuma sai mun ka bashi hukunci hikimatan wa nubuwa hikima da annabci wa ilman kuma da ilimi fiqhan biddini fahimta cikin addini ka abin nan qabla an yub'atha rasulan kama ya aiko shi yana manzo wannan sallama da jibril ya yi mai cikin abin nan a cikin rijiya suka gaisa da shi wannan sallama da ya yi mai wato yana annabci ne wannan amma manzanci a aike ka zuwa wajen wani kazan ɗan aike dama sunan manzo ɗan aike wanda an ka aika wani wuri to bai zama manzo ba cikin rijiya amma ya zama annabi da wannan sako da jibril ya iske da shi latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun Allah ya taimake mu kun ga wannan jarrabawa da aka wa Yusufu kuma ya ci jarrabawa aka so a kashe shi an ka kasa Allah ya ce wa kadhalika kamar haka kama jazainahu kama wanda muka saka mai najazi almuhsinin al'anfusihim don mutanen da suke kyautatawa ga kawunan su to haka za mu saka musu wal ihsanu as-sabru 'ala an-nawa'ib abinda aka ni da kyautatawa ana hankuri ga masibobi do wanda ka son ya ci gaba shi hankuri da masiba kowace iri ta da izina Allah zai wuce Allah ya ce wa bashiris sabirina kai bishara ga masu hakuri saboda haka do wanda Allah ya jarraba ya hankuri zai yi nasara matasa ku yi hankuri da matsayin da kuke ciki wanda Allah ya ba kuɗi na cin daɗi ya ci daɗi wanda Allah bai ba kuɗi na cin daɗi ba ya ci ɗacin da an ka bashi. Eh, Idan ka daure ka tsaya inda kake, to Allah ya ce a yi bishara ga masu hankuri wa bashirin mahusini, ka yi bishara ga masu hankuri, ku ba ƙetar iyaka ku tsaya bakin inda kuke. Kun ga duk yawan roƙe-roƙen gari kuka gani ana yi ƙasa ga, to babu abin da ya kawo shi sai rashin hankuri. Kwa roƙe ka yau ka bashi, yan roƙe ka Uh, jiya ka bashi yau ka bashi gobe ya taho ka bashi jibi ya taho yana rage girma gare ka yana rage girma gare ka shi yasa kuwa ganin duka mutane wayanda ya kamata a girmama ba a ganin girman su saboda roƙe roƙe roƙo ba ya da daɗi ku ci abin da kun ka samu ku sha abin da kun ka samu ku yi aikin ku na Allah saboda Allah ku yi aikin ku na Allah saboda Allah Allah ya ce kwai ya hankuri za mu saka mai da hankuri ne wa wal ihsanu as-sabru 'ala an-nawa'ib ihsani shine hankuri ga masibobi ko ya hankuri kama sabara Yusuf kama wanda Yusuf yayi hankuri yayi nasara wa annahu sallallahu alaihi wa sallam shi annabi Yusuf muhsin mai kyautatawa ne fi jami'a amali cikin duka ayyuka ne lam yasdur anhu fi halatay sarra'i wad darra'i bai zo daga Yusuf ba cikin halaye guda biyu na farin ciki da tsanani wato lokacin damuwa da lokacin wadatuwa ma ya khalibi nazahati babu wani abu da ya zo wanda zai aibanta nazahati tsabtata Yusuf duk halin ga da yake ciki da zaman rijiya bai yi abin da asabo ba zama gidan sarki yana bawa bai yi abin da asabo ba haka yanzu da ya zama sarki to haka ake so ya ku matasa Yusuf matashi na ya kuma daure yayi hankuri kun ga da ƙarshe Allah yayi sarki da shi to akwai mutane matasa da yawa waɗanda suka yi hankuri irin wannan ku binciki tarihin Imam Maliki ku binciki tarihin Imam Shafi'i ku binciki tarihin Imam Abu Hanifa ɗan ƙaramin su wanda ya ban tausayi Imam Ahli Sunnati wal Jama'a Ahmad bin Hanbali ku samu waɗannan littafai al-Imam Malik al-Imam Abu Hanifa al-Imam Ash-Shafi al-Imam Ahmad bin Hanbali sunan littafai ne ku nemi waɗannan littafai ku ga masibobin da bayan Allah ga sun kai zama cikin su sun kai hankuri da ƙarshe kun ga sun zama duniya yau duniya babu wani wanda zai ɗaukaka ga addini sai ya bi ta hanyar guda daga cikin waɗanga hudu. Duk duniya ta san su. To, hankuri haka na ake yi matasa, ku yi hankuri, kai in ka karanta tarihin maliki, ka karanta in ka kai wani wuri sai hawaye sun zobo maka. Saboda tausayi baya da kowa sai uwa, ita kaɗai gare shi. ita kuma ba ta da komi ba ta da komi sai ta ce tayo ga aiki ta samu abinci ba ta da wanda za ta baya aje shi sai ta sa ya cikin ɗaki ta kulle ta hita ta ta tafi da abinci don ba ta san wanda za ta ba shi ya rike mata ba ku karanta wannan tarihai ku gani matasa hankuri aka yi in ka yi hankuri to Allah zai taimake ka ba wai da tahowarka ka ɗora diban masu manyan riguna kai ma ita za ka yi masu manyan gidaje kai ma shi za ka yi sun yaushe ka san suna tariya har sun ka kai ga gidan nan kai ka taho yanzu kawai ka ce iri ne za ka yi ko ɓarawo kan zama ba ka yi ne to ku lura da wannan matasa ku yi hankuri ku tsaya ga abin da Allah ya ba ku abin da ya rubuta zai zo muku zai taho radda aka busa rayuwar mutum awwalu ma kutiba lahu bayan an busa mai rayuwa awwalu ma kutiba abin nan umarnin da aka ba su wa bi katibi rizqi a rubuta arziki ne shi an ka fara rubutawa kamin komi bayan an busa mai rai saboda haka in dai an yi ka mai arziki za ka yi arziki in an ka yi in an yi ka wanda zai ci daɗi sosai za ka ci in ko an yi ka wanda ba lalle zai rayu to ka yi hankuri ai rayuwa cikin talauci ba wai illa ba ne malamai sun yi saɓani da talauci da wadata wai arziki wai alheri wasu malamai sun ka ce talauci ya yi alheri don inda wadata alheri ta da an ba annabawa ita suka ce ta yi alheri wasu malamai suka ce arziki ya yi alheri don kana alheri da shi kai ma kana taimakon wani haka dai a suratul zukhrufi ta yi bayani sosai game da abin nan wannan saboda haka ba ba sheri bane don an baka talauci ka yi hankuri ɗan an kai lokacin da zaka bar shi bari zaka yi ku bar yaudara matasa ku bar ci amana ku bar zalunci Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu wa fihi cikin wannan tarihi na Yusuf min husn at-takhallus ma fihi akwai abin nan kyakkyawan tsarkaka ma fihi abin da ke ciki summa shari'a fi bayani musibatihi al-kubra sannan kun ga wannan masiba ta farko kenan kada Yusuf rijiya to yanzu ga yanan zai shiga masiba babba a cikin rayuwa ta وراودته التي هو في بيته وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت ائت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون
To, warawadatu allati huwa bi baitiha macen nan da Yusuf yake gidanta, Zulaiha, matar sarki, sai ta neme shi. Tunda kun ji an ce mijinta bai zuwa ga mata, kamar da kun kaji mun gab- mun gabata yanzu cikin karatu. Ita yarinya ce ya aura matar sarki, to kun san matan manya masu shugabanci hankuri gare su. Matan manya hankuri gare su ci su kai, su ci su ƙoshi su sha su ƙoshi. amma ba su ganin komi ga mijinsu ayyuka sun yi mai yawa ba ko su a gaba gare ba ko da yake shigowa gida ya gaji sai kwana to mata manya hankuri gare su amma duk da haka rana an cimma hankurin zali warawadatu allati huwa fi baitiha matan nan da yake cikin gidanta sai ta neme shi hiya zulaiha ita ce zulaiha imra'atul azizi matar sarki sai ta nemai annabci ga kai ne ai dalaban minhu an yuwaqi a hatan nemai ya sadu da ita domin mace ta kuma ita kadai cikin gida kuma wannan yaro a hadisi ya ce duk kyawun mutanen duniya an raba shi biyu shi an ka ba kashi guda gashi shi ɗaya cikin yaron ga babba ne na matashi da da yayin ga cikin gida akwai haɗari ta nemi ya sadu da ita wa gallaqatil abwaaba lil baiti ta kulle kohohin gida wa qala lahu haytalak tace mai bismillahka ai halumma wallamu littabini ai ka annaha taqulu al kalamu ma'ak kamar tana cewa magana ta rage gare ka wal khidabu laka bi fatihil ha'i haita wa ta'i bi fatihil ha'i wa ta'i wa bi qira'atin bi kasril ha'i wa fatihil ta'i hita laka wa ukhra bi dammi ta'i ma fatihil ha to sai ta ce mai haita laka bismillah gare ka qala ma'azallahi yaro mai amana ne duk yaron da ka gani da amana to akwai alama zai zama abin kwarai nan gaba qala ma'azallahi yace a'udhu billahi min zalika Allah ya tsare ni da wannan mutum ya aje ni gida ne bai walakanta ni ba in ci amana ce ko alama innahu rabbi shi Allah shine ubangiji na khaliki wanda ya halice ni a hasana masawa ya kyautace mazauni na makami fala akhunuhu bazan ci amanarsa ba fi ma nahani anhu ga abin da ya hane ni gare shi ko kuma bazan ci amanar sarki ba domin bai walakanta ni ba innahu yadda sha'anin yake la yuflihu zalimun Allah bai ba da rabo ga azzalumai azzunat masu zina don mutumin da Allah ya jaraba da zina idan bai tuba ba da waya yayi kyakkyawan ƙarshe Allah bai ba shi rabo la'anna zulmaz zani alal muzna bi ahli domin zalunci azzalumi ya tabbata ga wanda an kai zina da iyali ne kun ga yana da waya ka faɗa mutum kai zina da iyali ne ya ce ya yahi ba yana da waya saboda haka ya ce Allah bai ba da rabo ga azalumai wala karhamma bihi wala qad ammat bih wa amma biha لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه لا إنه من عبادنا المخلصين وسبق الباب وسبق الباب وقد قميصه من دبر واستبق الباب وقدت قميصه قد من دبر وألف قد من دبر وقدت قميصه قد من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من راد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم wala garahan mabbi lalle yariyar ga ta ainihin saduwa da Yusuf ai kasa da minhul jama'a ta nahi yayi jima'i da ita mala azmi alaihi kuma ta yi niyyar wannan gari shi warre da bi ta yadda shi wannan aiki da ita wa dalabu hadhalika saraha ta hito bayyana ta nemi yayi zina da ita wa hamma biha yayi niyyar da shi ma gare ta hamman aridan niyya irin wadda ka gittawa ba ta manufa ba ba ta niyya ba wato abu mai gittawa gare haka khadara bi nafsi ya gitta gare ne min gairi ikhtiyarin ba tare da ya zabi yayi ba don haka ba zai yi ba wala azama bai bai kulla himma ba wala rida bai yadda ba wa huwa hamman la mu'akhazata ta bi abu kawai ya gitto ma gare ka jewar da shi wannan ba a kama ka da wannan zato summa dafa'aha daga ƙarshe da ya gane da gaske ta kai sai ya yi zana da ita sai ya sa hannu ne ya ije ta yaro na mai ƙari sai ya ije ta ya sheka a wa walla ya juya baya hariban yana mai gudu laula an ra'a burhana rabbi ba dan da ya ga dalilin ubangiji ne ba dalilin Ubangiji ne, wa huwa zikiruhu Allah sai ya tuna da Allah, wa ma ana ama alaihi minan na ilmi ya tuna da ilimin da Allah ya mai ni'ima da shi, don wani lokaci shaidan ko ina yana iya shiga, in shaidan ya shigo wajenka matsayinka na almajiri ya tura ma wani ra'ayi, to tuna da ilimin gada ya baka, wa taƙawa da tsoron Allah gada ya baka, wa hikima da kuma hikima gada ya baka. ya darajanta ka kana almajiri mutane na sauraren ka tuna da wannan ya zama dalilin ka na barin saba ma Allah tuna da wannan ya zama dalilin ka na barin saba ma Allah laula an ra'a abin nan burhana rabbi wa jawabu laula makhazufun taqdiruhu la hamma biha ba don da ya ga dalilan ubangiji ne ba shi ma da yayi himma da ita kama hamma bi kama wanda ta yi himma da shiya falam ya hasul minhu hamman mahzurun albatta gaba ɗaya wani nuhi na haram mahzurun na haram bai auku ga Yusuf ba albatta gaba ɗaya kazalika kamar haka arainahu alburhana haka dai muka gwada mai dalilan shari'a linasriba anhu su'a don mu ture abu mara kyau gare shi alkhiyana wal fasha da kuma alfasha alfi'il alqabiha ayyuka mara kyau don mu ture su gare shi innahu min ibadina yusuf alaihi salam min ibadina mukhlisin yana cikin bayan mutatacci almukhtari na zababbi to ku jiya Allah da kai ne yace Yusuf min ibadina mukhlasina amma ƴan uwan Yusuf shi na suka son su kashe al abdul mukhlisu bawa mai ikhlasi mai ikhlasi shi na suka so su kashe don ku gane su ba mutanen Yusuf bane wa bi qira'atin bi kasril lam mukhlisin ai fi da'a masu ikhlasi ga da'a wal wajibu itiqadu bara'ati Yusuf abinda an wajibi mutum ya kudurta cewa Yusuf ya kubuta mimma nasabahu ilaihi ba'du qasasi daga sashen abinda wasu masu kisa irin su sayudi suka gittawa suka kadawa gare shi da irin masu mai sharhin sayudi sawi irin kisa da sawi ke kawowa wajibi ne mutum wato ya tsarkake Yusuf daga wannan wata kisa da aka kawo can wurin ko da ɗan shaƙi na an ka ce ya yi ta sai ka yi mamaki ko ɗan shaƙi na ya yi ta sai ka yi mamaki bale a ci manzon Allah ko alama wajibi na a kudu ta kubuta Yusuf cewa annahu ragiba fi madawa atiha ya yi kwaɗayin ya take ta a walal amr harkon al'amari ba gaskiya ba ne Yusuf bai taɓa tunanin son ta ba wata baka albaba sai suka yi tsere ga kofa badaru ilaihi suka yi gaggawa badar ilaihi yayi gaggawa badar ilaihi yusuf yusuf yayi gaggawa ya tasan mu kofa lil firari shi don ya gudu ya tsere mata ita ma ta yi gaggawa ta kai ga kofa wa hiya litashabbus bi ita ko don ta cimma yusuf ta rike shi shi yana gudu don ya tsere ita tana gudu don ta cimma sai ko yana kai bakin kowa duk gambunan ga ya ije su amma gambun bakin garka shi babban gambu na bude shi sai an shirya to wajen bude shi nan taccin mai fa amsa kabbi thawbihi ta rike tawahi ne waje zabatu ilaiha ta jawo shi zuwa wajenta wa qad amina wa qit'atan qarhi gare ta ita ma yi so qarhi gare da ta rika riga ta ta jawo sai da rigar ta gunci wato ta gunce ta wannan wa qata minhu qita'atan ta gunce wani guntu na tawannan wato baqiya fiye da ha wanda ya rage ga hannunta ya kan tsere ya wuce amma inda ta rika riga ta ga rigar ga hannunta ya ba mata guntu ita mai ƙarhi shi mai ƙarhi ai shi yasa ko ko saniya abba ta sai a ce juya ta ko ya tara ƙarhi gare ta wanda duk bai haihuwa ko namiji na dadewa ya kai da ƙarhi ko mace ta dadewa ta kai da ƙarhi saboda haka ya ƙarhi ga matar. Wa ƙaddar ƙamisa wutar gunci riga ta da menduburin ta baya, to suna fitowa wajen gida, shi ya fito ita ma tana biye da shi. Wa alfaya sai da sai suka iske mai gidanta, zauje hamijin taladar babu bakin ƙofa, jalisan yana zaune, fakafa sai ta ji tsoro. Ta ji tsoro domin a ganin ta biyo shi haka, ta ji tsoron mijinta ya yi zarginta, kwanar zahar nafsa sai ta tsalkake kanta, bi ƙauliya ta ce, Mai gida, ƙalat ma jaza'u man arada bi ahlika su a mai gida, menene sakamakon wanda ya nihi zana da iyalinka. Malam in kana tare da mace roƙi Allah ya tsare ka daga sharrinta, ka bar ganinta a wawanya. A wabba ta da wayo, in wajen sheri na ta hika wayo. in wajen sheri na roƙi Allah ya tsare ka daga sharrinta akwai maza da ka cewa na yi ƙarhin matata azzalumi kake shi yasa dole ta dole ka yi ƙarhinta don dole ta yi shiru tun da azzalumi kake in ta faɗa ma guda sai ka faɗa mata goma don haka dole ta kama bakinta ka ce ka yi ƙarhinta amma in ba haka nan ba in dai za ka yi mata adalci abu guda za ka yi ka roƙi Allah tsari wattaqun nisaa in ji hadisi sahihi na Bukhari da Muslim ku ji tsoron mata wattaqun nisaa ku ji tsoron mata Allah ka tsare mu daga sharrin mata amin Allah ka tsare mu daga sharrin mata amin shi yasa kuka je ina gaya muku yan matarka mai hada ta ta doko hada ita na ne wanda za ka yi ku rabu ko makka ta ce tana son zuwa ita na ne inda za ka samu rance ka kai ta a zanna lahiya kakka wata kai ta wama da bakin ciki mai yawan manyan mutane da kuwa gani da hawan jini mai yawa matsalolin mata na mai yawa matsalolin mata ne baka da inda zakana ka shigo cikin gida baka da wani gida da zakana babban mutum kake balle ka hita wani wuri ka laɓi babban mutum kake bai yiwa ka ta gidan wani ka kwana ta taho taho bakin ta haswahi shi yasa kun kaga mai gida yayi baraya garka ba cikin gida ba mai gida baraya ce garka take ba cikin gida take ba gida ne tara amma duka farkon gidajen na inda za a shiga gate din da za a shiga nan gida ne yake kuma yayi gidan ƙasa sai ya koma can baraya nan ƙasa masu gadi a ciki can sama can yayi daki ne kuma bai yi mataki ba balle mace ta hau tsani gare shi in ya hau sai ya ɗoke tsanin ya kai can bisa ya aji don ya samu dai ya ɗan zanna lahiya kai ka tawai kana ƙoƙari ka yi mata biyu kuma ga ɗaki ga ɗaki kai kusa tsuha kai kusa tsuha Allah ya gafarta mana to wato a kun ga ita ta nemi Yusuf amma tana ganin mai gidanta sai ta ce mai gida ma jaza'u man arada bi ahlika su'an me asakamakon wanda ya nuhi zina da iyalinka Yusuf bai ji ba bai gani ba ta neme yayi zina ga yaki kuma ta kai ƙara sai ta ce zina ya kai kuma ya neme ta sai ta yi tunanin ka a kashe shi ta ce mai gida illa an yujjana sakamako ne kawai a ɗaure shi gidan yari mai gida duk wanda ya maka haka mai gida kakka saurari komi gare shi akai shi gidan yari yoho basu akai shi a daure ai in ma sijinun ko akai shi gidan yari au azabun alimun ko ai mai azaba mai dadadi bi an yudraba a bashi kashin ciya ai ba da rabbi tanzihi nafsiha nafsiha tayi gaggawa ta tsarkake kanta wa sarra wa sarfil qatl an yusuf tayi gaggawa ta karkatar da kashewa daga yusuf bi zikir ihda al-uqubatayn ta ambaci ɗaya daga cikin azabobi guda biyu da taka gani ya kamata a yi mai asijin ko a daure shi gidan yari awon darbe ko a bashi kashin ciya wa qaddamat as-sijina ta gabatar da daure shi gidan yari khawfan min an yusaba bi adab don kuma tana jin tsoron ka a samai abu gai a samai da wata cuta ba ta son a cuce shi kuma ba ta son a cuce ta don haka ta kare kanta wa hadha yadullu ala fardi zakaiha wannan ya nuna tsananin hankalinta ma amma kana fi duk da halin da take ciki min addihisha da demuwa wal fashad da karewa fi ma arada bihi ga abin da take nufi da shi qala hiya rawadanni an nafsi
قال يا راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين mata gata nan ta ci abin ga ta ci gaba da magana bayan ta ƙare Yusuf an ce to kun san ga ƙa'ida kamin a yi shari'a in mai ƙara ya kawo ƙara sai an tambayi wanda ake ƙara kamin a ci gaba da sauraren shari'a. an tambayi so wadda ta faɗa haka ne kai ka neme ta ne ƙala yusufu mutabarri'an yusufu ya ce yana mai kubatar da kai ne ban neme ta ba to ya abin yake ya ƙyale uwar gida ne ta ka neme ta ban neme ta ba to yaya abin yake ya ƙyale da an ka matsa mai yace hiya rawa da ni annabci ita ita ta neme ni ga kanta Ya- ya annabawa da ladabinsu suka tashi mutanen kirki da ladabinsu lalle ta nuhai da zina amma ba daidai yana matsayi ne na yaron ta shi sauri ya kada mata laifi ba sai yayi shiru da an ka matsa mai to gaskiya ta shi yace ita ta neme ni da kanta tace a'a shi ya neme ni da kai ne jayayya ta auku wa shahida shahidu min ahli a cikin iyalinta mai shaida ya ba da shaida ibnu ammi dan amminta wa kana shaykhan kabira wani dattijo ne babba hakima mai hikima a wattafaqa fi zalika alwaqati a yayi ittifaqi cikin wannan lokaci annahu kana ma alwaziri shi dan amminta dan dan abin nan dan uwan babanta wanda yake kamar wa yake gare ta ita matar ya kawo ziyara wajen sarki yuridu an yadkhula alaiha ya zo wajen sarki yana so a bashi izini ya shiga inda ɗiyatai ya gano ta to yana nan wanga abin kunya ya au faqala sai yace kad sami'na al aljalba mun ji an ja wani abu min wara'il babi can bayan kowa wa shaqqil qamis mun ji an cage wata riga illa anna la nadari ayyukuma qaddamu sahibihi sai dai ba mu sani ba cikin kuwa aggaban wani ne ba mu san kai so kai na aggaba ko ita aggaba amma dai mun ji wani na gaba wani na baya na baya ya ja rigar na gaba to ya za a yi magana yace ku bari mu yi bincike in kana kamisu quddamin qubulin idan rigar Yusuf ta kece ta gaba to fa sadaqat to da tace Yusuf ne ya neme ta in riga Yusuf ta gaba take ce da tace Yusuf ya neme ta fa sadaqa ta faɗi gaskiya wa huwa min al-kadhibin wato Yusuf yana cikin makarita da yace bai bide ta ba tana kokari yana kokari ya kai gare ta tana kokari ta ije shi har riga ta yi har wando ne yake ce ko riga ta yi da gaba amma wa in kana qamisu qudda min duburin idan riga ta yi ta baya take ce khalf ta baya to fa kadabar Zulaiha ƙarya ta kai. Wa huwa min as-sadiqin shi yana cikin masu gaskiya. Wato gudu na yake ya tsere mata tana cewa sai yayi. Ta ce mu riga ta take ce ta da baya. Yace ma sarki ranka dade ka ji hukuncin mu. To mi za a yi yanzu to a kira Yusuf a kire ta adibi rigar wa take ce. Kuma riga gaba take ce ko baya. To ga sunan. Falamma فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم
Yusufu a arid an haza.
يوسف عارض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين To yanzu an yanke hukunci za a diba a ga hukuncin gawa ya fada. Yusuf na tahowa sai aka dibi Yusuf, falama ra'a zaujuha kamisahu lokacin da mijinta ya gari ga Yusuf kuddamin duburin ta kece da baya. An yanke hukunci inda baya ta kece to zali abata da lahiya, abata da gaskiya. To ko da ya diba sai ya gari ga ta kece da baya. To mijin na Zulaiha baya da kishi kwarai. Kala sai ya ce, Innahu, ai, ƙauliki magana da ke faɗa, ma jaza'u man arada bi ahalika su'an, min kai da kunna wannan makirci ne na kuna mata, makare kunna makircin ku ne, wa khida'i kunna da yaudara ku. Kun ga sarki na ya san yaudaran mata, ga ta ita ta yi laihi amma son ta kai ta jingina ma wani laihin. Ya ce wannan kaidi ne na kuna mata, inna kai da kunna ayyuhan nisa wa azimun. lalle kaidin ku ya ku mata azimin yana da girma ya yusuf a arin an haza yusuf a arin an haza al'amari kau da kai ga wannan al'amari wala ta zukuru kakka ambace ga kowa matsala ce ta gida matsala ce ta gida don irin wannan in ya faru a ɓoye shi yahi yace matsala ce ta gida kakka ambaci wannan ga kowa lai Allah ya shi a kada labari na ya watsu wasagafiri li zambiki ke kuma zale- zulaiha ke taiki roki Allah gafara wasagafiri li zambiki ki roki Allah gafara ga zanubinki ya zulaiha ki roki Allah gafara ke laihi yaya kika dibin bawan Allah kamar wannan ki jefai da irin wannan kalma ke laihi baya tunanin Yusuf zai yi wannan saboda haka yace ta yi istighfari innake kunti min al-khati'in lalle ke kina cikin masu kuskure kana al-azizu qalilul ghaira azizu ya zama ghaira ghairatuhu qalila wato kishin sa karamina wa bihadha intahat al-qida qadiya da wannan sai al'amari ya kare kun ji wannan jarrabawa ta biyu da Yusuf ya samu alaihi salatu wassalam ya fito daga gidan yari ya fada gidan sarki daga gidan sarki kun ji abin da ya same shi a cikin darasinmu na gaba za ku ga wata masiba da zai fita daga nan zuwa gidan yari haka dai duk Allah na nan yana kallon abi ne kuma yana son abi ne yana jarraba shi da wannan amma hacin gidan yarin bai bari a taba shi fa yana nan hake da shi har da a, abin nan a chief na gidan har da shi girmama wannan abin nan a, da abin nan dan hursa ne ya kai to saboda wata hikima ce ta Allah da ta kyale shi ya tai can kun ga yanzu zamani da ƴan uwa ne ya ga wanda aka zalunci dan sun zaluntai kun ga zamanai da matar ga ya ga wanda aka ƙarya da ƙazahi to ba a fata yayi irin su shi ko nan ga mutum da ya ga wanda aka yin su zai zai gane ko da ya zama sarki an kawo mai hukunci ya san wanda zai iya gane to Allah kai muka roƙo biya asma'ikal husna wa sifatikal ula ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka ƙara mana imani da tsoronka da ibada ka da ikhlasi ka yi mana kyakkyawan ƙarshe ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi ta sai mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا صمد يا قوي يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك عليك توكلنا وبقوتك استعنا وبدولك اعتصمنا يا الله منا روقonka ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana dukkan zunuban mu Allah ka gafarta ma uwayen mu uwayen mu Allah ka gafarta musu Allah ka yahi musu dukkan zunuban su ka gafarta wa iyalan mu iyalin mu duka Allah ka gafarta musu Allah ka shirya su ga hanyar kama daidaiciya Allah ka ƙara mana hankuri da suwa Allah ka ƙara musu hankuri da muwa Allah ka zaunar da mu da suwa lahiya Allah ka zaunar da mu da suwa lahiya Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka shirya mu ka shirya su ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu ka gafarta wa kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu Allah bai asma'ika al-husna ka shirya muka shirya mana diya waɗanga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su ka kare mana su daga shedannun mutane ka kare mana su daga shedanun aljanu ka kare mana su daga sharrin maza da sharrin mata Allah albarda albarkar sunayenka ka tosaya mana muna roƙonka Allah da albarkar sunayenka wa bi ismikal azami al akbar al makhzuna al makanun alladhi lam yaddali alaihi ahadun mina makhluqin ka tausaya mana Allah ka taimaka mana ka tattara ɗaya da zuriya tare da iyali baki ɗaya ka mai da hankalin su ga karatu da ibadarka Allah ka sa su riƙe addinin ka da kyawu Allah ka sa su riƙe addinin ka da kyawu Allah ka sa su riƙe addinin ka da kyawu Allah ka ƙara musu basira Allah ka ƙara musu hazaka Allah ka ƙara musu zalaka Allah ka ƙara musu fahimta addininka ka sa musu albarka da albarka sunayenka ga sunan man baka riko Allah ka rika mana su ga sunan man baka hako Allah ka hake mana su ga sunan man baka tsaro Allah ka tsare mana su ko muna nan ko ba mu nan man baka ajiya ya man la tadi'u wa da'i'uhu ya man idza sudi a shay'an hafizahu ga sunan man baka ajiya Allah ka aje mana su Allah ka hake mana su ka aje mana su ajewa kyakkyawa wadda ba ta gara ba ta gumda da albarka sunayenka da sibofinka maɗaukaka Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa Allah ka haɗa kansu ka sa son juna tsakaninsu Allah ka haɗa kansu ka sa son juna tsakaninsu Allah ka haɗa kansu ka sa son juna tsakaninsu ka kare mana su da albarka sunayenka ka taimake mu kada mu kulla mu kowa sheri kada mai niyyar kullawa masu kulla mana da masu niyyar iya kullawa Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su taimaka mana da albarka sunayenka ka zaunar da mu lahiya ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka hada kan Najeriya Allah ka hada kan yan Najeriya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka shirya shugabanninta Allah ka shirya shugabanninta Allah ka aza su ga hanya, Allah ka aza su ga hanya, ka ba su mataimaka da mashawarta na ƙwarai, ya Allah ka kare maka kare su, ya Allah ka kare maka kare su, ka azirta ma alherunsu, ka kare ma daga sharrorinsu, ya Allah ka hidda abin su garanmu, ya Allah ka ba mu namu da kanka, ya Allah ka ba mu namu da kanka, kuma ka ba mu halaliya. kuma ka ba mu mai yawa kuma ka ba mu mai isanmu ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya Allah ka zaunar da arewa lahiya da albarka alqur'ani Allah ka zaunar da arewa lahiya tuna wadda mun ka jiya da wadda ba mu jiya ba Allah ka gusar da ita tuna wadda muka sani da wadda ba mu sani ba Allah ka gusar da ita ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa Allah ka hada haɗa ka arewa ka haɗa kai an arewa Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka shirya mahukuntan arewa Allah ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai ya Allah ka kare mu ka kare su ka azirta mu alherunsu ka kare mu daga sharrorinsu ya Allah ka hidda abin su garan ya Allah ka hidda abin su garan ya Allah ka ba mu nama da kanka ya Allah ka ba mu nama da kanka kuma ka ba mu halaliya kuma ka ba mu mai yawa kuma ka ba mu mai isan mu ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya Allah ka tausaya mana nad'uka bi annaka malikun wa anta ala kulli shay'in qadir wa ma tasha'u min amrin yakunu ya Allah ka kare mu ka kare jaham ya Allah ka kare mu ka kare jaham ya Allah ka kare mu ka kare jaham Allah da albarka sunayenka ka zaunar da jaham mu lahiya ka gusar da hicina kowace iri ka gusar da tashin hankali kowane iri duk wanda ya shigo wannan jiha da nuhin cuta Allah ka shirya shi Allah ka shirya shi ka raba shi da cuta ka kyautace niyya saboda rahamar ka Allah ka tausaya mana ka tausaya mu jihar bangarorinta na yamma da gabacinta Allah ka zaunar da mu lahiya bangarorinta na arewa da kudancinta Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka gusar da hitina kowace iri ka gusar da tashi hankali kowane iri Allah ka shirya mahukuntan wannan jiha Allah ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka na kwarai ka ba su mashawarta na kwarai ya Allah ka kare mu mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ka azirta mu alherosu ka kare mu daga sharrorin su ka hidda abin su garan ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka ka ba mu halaliya ka ba mu mai yawa ka ba mu mai isan ya Allah ka taimake mu kakka taimake kowa akan mu Ya Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kanmu Ya Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kanmu Ya Allah ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kanmu ka kare mu kuma ka kiyaye mu Allah ka amintar da hanyoyin mu Allah ka amintar da ƙauyukan mu Allah ka amintar da biranen mu Ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu Ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu Ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan Allah ka shirya yan makaranta Allah ka shirya yan makaranta ka shirya malaman su da albarkar sunayen ya Allah ka kare mu ka kare masallatayen Allah ka shirya limamai Allah ka shirya mamun su wuraren zaman mu ka kare wuraren ayyukan mu ka kare wuraren sana'o'in mu ka kare wuraren tahiyoyin mu ka kare inda don muka yi ta kai mana arzikin tahiya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka ba mu cikakkar kariya da tsaronka daga sharrin kowa da kowa ka ba mu aljanna firdausil a'la ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka tausaya mana ka biya mana duk bukatunmu na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya mana abinda duk muka tsoro ka kare mu dukkan bayin ka musulmi yara da manya maza da mata wayanda suka roƙe mu addu'a da wani ba su roƙe mu mun roƙe ka Allah ka shirya su Allah ka kyautace aqida su da imani ka gafarta zunuban su ka biya musu bukatun su na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu abin tsoron su ka kare su Allah ka shirya malaman mu Allah ka hada kan malaman mu Allah ka shirya malamanmu, Allah ka haɗa kan malamanmu, ka kare mu ka kare su, Allah ka kare mu ka kare su, Allah ka kare mu ka kare su, ka ba mu alheri duka, ka kare mu daga sharri duka, ka yi salati da sallama ga annabinka Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam.